سمعت وسمعت الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبى الكلب إلا أن يكون مسيما فليفاجر فاجر نجيه محيما أبيت بليل كنت سهران مرشدا بذكر التي كسى بدعا ومكرا تعجيل في كليل وجيرتي نعم وجوك مداني بمكرما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق تدريسه وامتداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya gwada mana wannan rana yau muna ranar asabar 24 ga watan zulhijja hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 23 kuma ga watan bakwai ko watan shi yawa don cikin su miladiyan annabi isa alaihi salam yanda yan uwa wannan zawiya na mu barka matasa wannan zawiya samu na malamu shi kan kuma Allah ya kara masa rama gon malam goje cikin ne mu dinga dan karanta diwani muna fassara bayan an raira zuciya ta yi farin ciki kuma a kan fassara domin a ji wani abu da shehu ne ke faɗa da jalla ta alamu lallai diwani tana ƙara taraki tana ƙara mutum sai tafiya cikin Allah cikin soyayyar manzon Allah ko da ba ka jin fassara sabila da shehu ya yi ta ne a irin tsari na ne na alƙur'ani mai girma shi tara ga lafuzanta da yawa akwai su a da su iya ɗaukar lafuzanta kobo da kobo da ga shiro shi a cikin alkurani ka san qur'ani na da wani mu'jiza ko ba ka jin fassaran alkurani ana karanta sai ka ji daɗi indai kana da indai kana da imani sabiya da haka shi magana aka ce na Allah ne da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na bayin Allah to kowa da irin idrakinsa irin fahimtansa da rikansa wani sai ya ɗauki magana wato aya ɗaya sai ya shiro maka karatu mai yawa a cikinsa inda aka ce misali wata rana ko wani babban malami zamanin shawa bilkadir jelani sun jira an yi sulale kullum wasu da wuce ɗari hudu zuwa ɗari biyar ba aka ce wannan malamin ya halarci wani majalisi ne shi shawa bilkadir jelani babban malami ne ba a wannan zamanin sha da kadir majalisun a kan aya ɗaya ɗauka ne sai ce aya in ka karanta ta a ka'idan kaza tana ɗaukar ma'anan kaza in ka zuwa kaza tana ɗaukar ma'anan kaza an ce idan ya ce in ka karanta ta a kaza tana ɗaukar ma'anan kaza an ce wani babban almajirin ta zai kalli malamin ce haka ne sai malamin ce ƙware kuwa in kuma ka karanta ta ta kaza tana ɗaukar kaza ce haka ne an ce sanda aka gina kirgawa ana kirga fuskoki har sanda aka je fuska saba'in aya ɗaya tana ɗaukar ma'ana daban-daban da bara saba'in to daga saba'in aka ce shi ma almajirin ya kalli malamin sa sai malamin ya ce za a je ban sani ba bai taɓa sanin wannan ma'anan ba aka je aka ce sanda aka je wajen sama da dubu ka ji ba ya tafiya da ka ita ma diwani wata kowa da irin fahimtarsa da wasu maganganu da shi kewu yake faɗa wasu maganganun ramzi ne kwatance ne na halara wasu maganganun kuma zahiri ne kuma duk yadda ka fassara ka gama anan ya fito an gane idan raka dan mu fassara gudan halin mu gudan abin da muka rike da su malaman da muka samu karanta gurin su da kuma idan an ji daidai daidai to daga su ne an ji kuma kure to daga mu ne da kuma ke dan eh sabila da ka Allah ya ce da wannan karatu namu ya kara mana kuma kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam shehu yana cewa a bal kalbu zuciya ta ki a zuciya ya ki kai biya da zuciya kalbu a larabci namiji ne abal kalbu zuciya ya ki illa an ya kula sai dai ya zamo mutayyama wato abun bautarwa hanifa garani ya zamo ma'abucin soyayya gara mu soyayya ne da shauku da guyamu da garamu da dai abubuwa da yawa duka dai damu ji su makamatu ne na soyayya amma an ce garamu yana daga cikin mafi girman soyayya amma wasu suna ganin shauku ya fi garamu yasa shehu jiji kan yake kamar rama da kici yayi to gara mu dai gaskiya soyayya ne ba wai fa soyayya irin wanda saurayi yake ma budurwa ba a an wuce nan soyayya ne wanda mutum ya imauce cikin soyayya to halifa gara ne ma'abucin soyayya zuciya ya ci sai dai zamo abun bautarwa wato ya zamo abun an bau ya zuciyar ta ke ta zamo an bautar da ita daga abun da suke so kasan wai ko hausa ma suna ce wai mutum bawan abin da yake so za ka ga mutum yana kaunan wani abin da wato wanda yake kauna ko wani abin kauna zai ce su ba shi ta tsaro ta tsaddarorin sai ne don ya faranta rai ma abin da yake kauna kaga ya zamo mene bawa ko ba da ba yawa to halifa gara ne ma'abucin soyayya bin nabi ga annabi muhayyaman wanda yake abun imauta halifa garani ma'abucin soyayya da annabi muhayyaman abun imauta wanda ake imaucewa da duk da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya to zai imauce cikin soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ma shi kansa mukamin san in kace kana son sa zaka iya imaucewa cikin gano ka gagara gano irin matsayi ne na sallallahu alaihi wasallam shi wace hadisi jilaini ina kwana da dare wanda yake a cinni cikakken dare wato daga farkon dare har safiya ke hadisi bilaili cimmi na kan kwana da dare wanda take cikakkiya saharana ina marashin bacci dama saharu shine rashin bacci ya zo mai sinin da kuma ha'un ababa shine rashin bacci saharanu fi'ili ne ne sunan fa'ili ne saharana wato mara mara mara bacci nakan kwana da dare cikakkiya ina mara shin bacci mun shidan ina merera kasida eh mun shidan ina merera kasida li zikirin lazi ga ambaton wannan su da yawa shi wani kira zikiru a cikin diwani yana nufin yabo ne li zikirin lazi ke yabon wannan da kaddaba wanda hakika yayi daɗi yabansan wato ya yi daɗi bad'an wajen farawa wa maksaman da kuma wajen cikawa duk yaban annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka fara da daɗi in ka kuma zo ƙarshe duka da daɗi yace usajil ko suna saƙa wato fihi a cikin wannan dare ɗin eh usajil fi wurka eh usajil to ina tsere ina tsere da menene alwurka ina tsere da kurciya fihi a cikin wannan dare laili dare na innan ina tsere ina tsere da kurciya usadiku usadili na nan usadiku ne ina tsere da muna tsere ne da kurciya ka ga kurciya to yawa dan dare dare za ka ji ta are ce kuma wanda ke zaman kauye sun fi musan irin wannan za ta ta kuka za ta ta kuka yadda za ta kwana tana wannan kuka din to haka shi ko yake yake gare ita tana hutawa shi bai huta cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine usajin fi murka ina tsaye da kurciya a cikin wannan dare tunawa shine laili dare na wajirati makwabtana kuma niyamu suna masu bacci wa jafni idona amma ainihin larabci an ce jafni shine makyaftan ido wannan gashi da suke kyaftawa amma nan ana nufin ido ido wa jafni idona kalmazanibi kamar indararo ne haka idona ke da hawayen ina yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magaraman dambe eh shine kaga garamun ta take fito eh magaraman dambe ji haka ido na yake guda da hawaye ta na
محمد رسول الله على وآله لا إله إلا الله محمد رسول الله على وآله لا إله إلا الله تنزم ذل الله بذكره واسره لا إله إلا الله وآتم بوسط البر ذلا منزما لا إله إلا الله محمد مفتاح الفتوحات سيدي لا إله إلا الله وفاتن الدنيا ختما مقدما لا إله إلا الله بدينا كل الأنبياء مناره لا إله إلا الله بدينا العلامة وجه وأنجما لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعلمه لا إله إلا الله
na unazzimu ina tsara durran lafazi gwalagwalan lafazoji eh kaji shi Ibrahim sallallahu alaihi yace ina tsara gwalagwalan lafazoji eh yi zikir wasi cikin ambatan sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka da diwani aka ga ajimatu kufi idan jawo yace marfiya ba yawa ba ta da kama a cikin bai yabo da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske yau ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da da- da sa'a shi yasa shi na tsara durran lafazi gwalagwalan lafazobi in cikin wasu in ambatan sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'atin mamaki ya tabbata bi wasil badri da sifan wata eh wa ahsin bi wasil badri durran wanda yake mai bugan haske munazzaman abin tsara wato wannan afu'atin din nan shine a a karatu na na cikin ilmin ta'addud Eh, wato fili ne na mamaki ma'ana mamaki ya tabbata bi wasil badr da sifan wata cikin wato laf- durran lafazi gwalagwaran lafazozin nan da nake yi je- jera su cikin yabon cikin ambatan sufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mamaki ya tabbata cikin shan wato wata mai haske munazzama wanda yake abin tsara wato baitukan da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin da nake amfani da shi da baitukan da nake masa ya fi wata kyau mamaki ta fata cikin can wata din nan amma bai cikin da nake yi ya fi wata ce eh a cikin biyar su bari mamaki ya tabbata cikin sifan wato da sifan wata eh durran mai ukudan haske ko wajen ukudan haske mu na zaman wato abun tsarawa wannan yabo da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu shine mai suna muhammadu dawo da su haji shi ne mabuɗin dukkan wasu buɗoɗi da ake yi ai mu mutanen wannan zamanin ma mu ne muke ganin buɗoɗi yanzu ga ga wayoyi yanzu an zo an yi su, ga talabijin ga jiragen sama ga abubuwa na cigaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi labarbarin su a hadisai da yawa yana ce an bani mabuɗan ƙasa ko ba haka ba yana ce an bani mabuɗin taskokin ƙasa da arziki yanzu an yi har ya wuce misali ka ji wani mai kudin an gaya maka yake mamaki to annabi shine mabudin budo mabudin budo din dawul futuhati sayyidi shi ne shugabana duk da kamar yadda ɗazu na faɗa idan shi ya faɗi magana da Allah nan yana nufin ruhat ɗin nan na wilaya Eh, eh. da Allah kuma yana nufin na shugaban duniya da layar to dai ko ta yaya dai annabi shi ne wannan mabuɗa da albarkacin sa wannan abubuwan su sayyidi shi ne shugabana khatim tilki rusul shi ne cikon wato zirin annabawa zirin annabawa silkin an ce silke a larabci shi ne abin da aka jera ta kaman abu wuya aka kaga aka jera kaman kirji yawwa dan an gama jera shi ya za ta liman ko shi ne annabi Muhammad in aka ta liman ba a tsoro na ba kan dai ko da na tsora dai na zo yawwa wa hakim silkin rusul shi ne cikan wato zirin annabawa hatiman wanda yake rumo a matsayin ciko mukaddamin wanda kuma abun gabatarwa shi ne ya zo wai cika su amma da faɗi darajoji kuma shi yake fara fara yawa shi ne yake gaba da su sallallahu alaihi wasallam jinina la kullul anbiya'i da shi ne dukkan kullul anbiya'i dukkan annabawa yi da albarkan annabi ne sallallahu alaihi wasallam nala suka samu manalahu abin da suka samu duk abin da suka samu na baiwa da albarkan manzon Allah ne bihi da albarkan annabi ne sallallahu alaihi wasallam zinatul hadarat ma ba zinatul hadarat ba kuwa ba isra ba ne zinatul hadarat to hadarat rukuwa take yi to shi ne wato adan nan na shi ne zinatul hadaratu shi ne adan nan na mene na halarori halaran fada dama an ci dana cewa halara hadaran ba za ta biyan kowa da wani ce wani halara ba za ta bar shi ba halara ba dan kuma da jiya suna zo jiwa gada akan Allah rafi amma da nake tambaye mutum je ma na lara mutum ne ma'ana lara lara ne fadan Allah ko kuma alara manzon Allah fadan manzon Allah alaran shehu tijani kuma fadan shehu tijani har zuwa fadan shehu ibrahim har zuwa kuma kowa mukamunta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ake adan dukkan wani halarori tun daga halaran annabta halaran manzanci halaran kudubaniya zuwa autadu ni jaba'u ni kaba'u har zuwa mujire duk da manzon Allah ne wannan adon halara din ana da shi ake samu wayannan mukamat din sallallahu alaihi wasallam wa ir da daraja ki sallallahu alaihi wa sallam wa azima ka kuma mene ka girmama shi wa tiru shine qur'ani yake wa tiru wa azimu wa tiru ku daraja shi وأزم هو كما جرم ماشي صلى الله عليه وسلم وتلك درجة وأزم كجرم ماشي صلى الله عليه وسلم ina ganin a bari in rera amsa na ga rera wannan na abun nan rasulun min al-maula wa adam layyi wa yabqa rasulan dari mu'azzama layyi salatu alaihi wa salamu ya kasance manzo ne daga Allah wa Adam wannan ana kiranta wawul hali wal hali lokacin halin da ya zamo manzo wa Adamu wannan wawul din wawul hali a wannan halin annabi Adamu to lam yakun bai zamo ba ma'ana babu shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi yana cewa kuntu nabiyan arifan bi nubuwati wa Adamu bainal ma'i wa ina na kasance ni manzo ne na san kuma ni manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallam amma lokacin annabawa yana tsakanin ruwa da tabo kamar mutum ne yace kai ni ba na san gidan ku tun kafin a wurin maman da baban to to shi ne tun kafin a san za a ciro annabi adamu yana tsakanin ruwa da ko ba ma gina wannan jikin san ta jima a tsaye wanda shekan ke zuwa ya hau ya kwankwasa din ba tun wani kace ya ce ni annabi to annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah tun kafin annabi adamu ya kasance waya fada kuma yayi wanzu rasulan yana manzo in da'iman madawwami mu'azzaman ko kuma abin girmamawa sallallahu alaihi wasallam mana asu wato mafaran annabi Muhammad isa su ka ce gandiye ne asalin ainihin kurfansa shine nash inna an sha'ana hunna annahu afkar mu muka fara da to mafaran sa asalin sa sallallahu alaihi wasallama tanziyatu lahi shi taska ne na Allah wa da mushi kadai sallallahu alaihi wasallam shi taskan Allah ne sabila da duk wani abu da Allah ya ba wa halitta da ganin Muhammadu ko ka sani ko baka sani ba ka bin yake tabiya ga Allah ya ce wa arsalna ka illa rahmatan tunda kuwa ka ce ba ai ko ka bai ka zama rahama sai dan ka zama wani imama halitta ka ba daya ashe kowa arzikin ke sallallahu alaihi wasallam akwai shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa a cikin hadisin kudusi ba ma hadisin kudusi ba hadisi ne da imam al-bukhari ya rawaito yana cewa Allah shine mai bayarwa amma ni ne mai raba Allah mu fi wa na kadi ko ba haka ba Allah shi ne mai bayarwa ni kuma ni ne mai raba duk wanda ya samu wani abu halin kan Allah ya zama wani abu ko kafin ko ya samu ya sa albarka nan shi yasa su bayan masana Allah suke cewa da aka ce wannan shine ko ibn zamu shi ne halifan manzon Allah a wannan zamani an gane idan Allah ya yi rabon wani abu ko mai ta hannun sa ake bayarwa da shi ne hadisin manzon Allah suka ce hatta tururuwa da zaka ganta ta dauko kwaya a dare ko gara to wannan kudin shi tura mata rabanta an gane shi yasa wato bayan Allah lamarin Allah wato abun mamaki ne hawan hawa ne amma kuma yanzu zamani ya zo aka zo ilimin technology yayi yawa je kana jin abubuwan da ake faɗa daga ga abin da wani ya ilimi ke faɗa shi wani zurfin ilimi ne wanda in ba ka zauna da su ba kuma in ba Allah ya jefa maka haske ba ba ka gane ko ba haka ba inda yanzu ga yau ga technology da ya kama da misali da irin wannan waya abubuwan da ake a cikin waya ya mutum sai kullum ilimi kullum ilimi ne ke karuwa kullum sabon abu ne ke zuwa ashe wannan malamin mu kenan da Allah ya ce yake ina من الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك ما أتوا وكانوا يعتدون الله يسيأتيني ما آل إسرائيل حتى أنه الذين كفروا على لسان داوود وعيسى حتى أنه داوود وعيسى mungkin nuna ku ce irin wannan ilmomi din kana ganin yanzu yadda ake magana kai wata waya da aka ce za ta fito a wannan watan a wannan shekarun ne dan wannan watan ne zuwa wai an sai da waya da kwakwalwan ɗan adam kawai kana so ka yi magana in dai kai ne mai waya yawa to kana so ka yi abu wanda kake so ka kira shi kana tunawa a ranka ko da ta jawo maka sunan ka kama kira dai kai ka ka kai ka ka kai kai da kirkin ikira ka fahimta sai ka ji ka fasa an gane duk ba da wato abubuwa kuma tana nan da ta fito waya sunan ta tesla tana nan da ta fito nan to ko wannan wayoyin ma yanzu irin abubuwan da ake duk yanzu nan facebook duk sirrin mutane nan in dai har kana facebook to wannan duk wani sirrin ka dai transaction kana yi a banki suna kallon kai kana kwanci a ɗakin kama suna kallon to wannan ba wai suna cikin fushin Allah ne Allah ya ba su wani ilimin ko ina kuma wanda Allah ya jira shi tafiya da haka idan ana faɗin wasu ilimomi na sada su bai tsari wanda bai zauna da su ko kuma wanda bai san Allah zai dinga mamakin irin wannan abubuwa tafiya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine canzi ya tilaki shine saskan mene halitta ai halitta saskan Allah wa da shi kadai lizaka kuma sabila da haka asana ya zo ya zo mana kasiman yana mai rabawa mukassiman mai kuma rarrabawa duk ɗaya ne kasimu mukassimu duk ismil fa'il amma mukassima min yawan rabu kullum a rabo yake annan muhammadu ya sa ka sada bayan Allah kan ajiye komai su kama annabi sallallahu alaihi wa sallam na an ja wajen wannan ganin karatun matan ana amshi jirin da tsaye a bari ba amshi na mun canja shi فعن جميع الرسل آل محمد منه إليه كل شهر مؤمما وعي رب الأرش محمد رحمته وسيد فاطمة بشير نذير مسلم وحاتم جواد كريم بشر فيهما فآي جميع الرسل آيوين دكا النباوة آي محمد آي آيوين أن محمد duk wani aya da aka ba wa annabawa ayoyin na annabi Muhammadu shi ne hakikan ne abu sallallahu alaihi wasallam duk arwa ka ba su fa minhu daga gare shi ne ilaihi kuma zuwa gare shi kullu sha'ani dukkan wani sha'ani daga gari dukkan wani sha'ani daga annabi Muhammadu kuma gare shi yake komawa mu'ammaman abun gamawa kar ka cewa ban da kaza ban da kaza kowane sha'ani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma annabi daga Allah sallallahu alaihi wa sallam minhu ilay kulli sha'ani duk wani sha'ani daga gani daga annabi ne mu'ammaman kuma abun gamawa tabi alaka duk wanda ka ga ya zama kafiri to annabi ne bai baki musulunci ba kuma Allah bai ce a baki ba yasa aka je rayu kafiri ya mutu yana kafiri wanda kuma aka baki ko ya zo mutuwa ne ya karba eh sallallahu alaihi wa alihi wanda kuma ba a baki ba ba a baki ba yawa to da haka ko ilimi ko daukaka ko me duka dai annabi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da irin wannan magana an fahimci ba wani babban magana bane da duk wanda ya san wane ne da Allah ya ce ma sanaka illa rahmatan lil alamin shi yasa gaba da ta dishe Ibrahim na wani baiti yana cewa bi kaffai ka rubuta alƙuran mutum yake riban halitta gaba ɗaya na kafin hannun ka annan Muhammad da hasaran shi kana gurin wanda annabi ya bashi shi ke wanda annabi bai bashi ba kuma shi ke nan ba a bashi mawahibu rabbul arshi shine mawahibi wajen kyau baiwa na ubangijin al'arshi mawhib shine kyauta mawahib rabbul arshi shine wuraren ba da kyauta na ubangijin al'arshi wane ne wani shine ɗaha mai suna ɗaha wanda aka fi sani da muhammadu wa rahmatuhu shine kuma rahaman ubangijin al'arshi din ko ba haka ba kamar da ayan da ɗazuwa kawo ko wawan rahimu shi ne kuma rahimu shi annan muhammadu ilmumini na kufin yau fa akrima ka girmama shi ka girmama wannan shi annan annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam bashiru mun ja wajen ko bashiru shi annan muhammadu shi ne bashiru mai bishara da duk wanda ya bi Allah naziru shine mai gargadi kuma da duk wanda ya saba wa Allah muqtidin shi adili ne annabi Muhammad eh wa hawa bayan haka kuma kasimi shine mai raba in ka ce maka wannan adili ne kuma shine mai raba kana tsamman ne zali annabi Muhammad yana saka abu ne a muhallinsa sallallahu alaihi wasallam jawabi ne yawan baiwan kyauta ne nan ce wannan jawabi shine yawan kyauta wanda bai saurowa shine annabi Muhammad karimu mai halin girma Allah ya dama shi ne wala kaulu rasulun yawa duk dare a wancan magana wasu malaman sun ce jibril ake magana a wurin amma annabi Muhammad ya karimu shine ainihin karimu mai halin girma an ce karimu shine wanda zaka gama kulla masa sharri shi kuma yazo ta maka alkhairi wannan shine annabi Muhammad kuma wanda duk Allah ya gadar masa da irin sirrinsa shi ma ka daga ga rayuwar ce za ka misali kana kallon rayuwar shi shi Ibrahim ke rajin lana ya ce shi bayi da wani mutum shi a nan mamud kuma ya faɗa ka daga bakin sa zuciyarsa shi yasa duk wani mai cutar da shi kuma shi wa kai ne ke ma yanzu misali ya ce ku shara kamar yadda aka haka ce wata ranar wani mutum shi Ibrahim ya taɓa sanin cewa shi Ibrahim mutum ne mai san wato romo na abin da ya shafi kuma a ce masa tunkiya ko akuya a san akwai hadisi da ya zo an shafi musulmi salma yana san irin naman na ƙananan dabbobi sai wani mutum ya je ya yi farfesu na kan kamar misali mu ce masa tunkiya ya san shi Ibrahim ne sai ka ya kawo masa shi ya sa guba ya kawo masa mu shehu ya shehu ce dan aikan ya tsaya wani shi Ibrahim buɗe ya ci gaba ɗaya sai ya bada ma misali a ce kulan ma ɗan aifa ya ce mace sai mace ce ya gobe shi kuma a hanya sai ya je ɗibi ruwa zai wanke abu don ya koma da ƙwaryar mai take ko da ya je zuwa ruwa ya wanke ya saka kafin irin ka wanke abu ka sai ka ɗan ajiye irin bai zubar da ruwan ba ya saka ya wanke ya saka ko je wata akuya ta zo ta sha ruwan da ta sha kawai a nan jini ne ke ta mutu guban ya kama sai ya yi mamaki sai ya koma ya kai ma mai wanda ya aiko shi madama mace ya shiru shi ne ya gaya mace shi ta kai mace ya ce shi ya ce shi gaba ɗaya ma ya ce ya ce amma wani abin da ya wani tsoro na zuwa hanya ina wani abu kafin na zubar da ruwan wata akuya su zo ta sha ruwan a nan take ta mutu amma shi kuma na ga ya ci babu abin da ya same shi ya ce babu abin da ya same shi babu abin da ya same shi sai kawai ga shi kuma ya haɗa wani kuɗi mai yawa ya tura masa kyauta ka san dalili ya da a haibara a yan ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cinya afiya wata mata ko da guba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa haka ya zo dai shi sai guban cinyan na cewa ina da dafi ina da dafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san haka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa shine ake ce karshen rayuwarsa lokacin da ya zo da ya fati wannan guban ne ya taso ya dinga yana tsintawa annabi sallallahu alaihi wasallam a hanji lokacin da ya zo sallallahu alaihi wasallam haka wasu malamai suka fara sabiya da ya mutu shahidi eh idan matsayin an mutu wajen kuma ya kuma shahada kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma dai ana so a ce masa ko da jiri ya hada sallallahu alaihi wasallam shine aka ce shehu ai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da sun ci naman akuya wannan cinya sunan take suka mutu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kamo matan yace mata me yasa kike haka tace wallahi ya rasulullahi zuwan da kai nan na cin wannan gari namu na ibara ka kashe babana an kashe yayana an kashe mijina shi ne gaskiya na sa an da tambaya ne ka fito aka ce karfata karfata shi ne cinye gaba ne ko ba bala shi ne cinye gaba ko ai a karkari shi ne a karkari shi ne ake ce karfata ai hadda a karkarin na to shi ne a ce shi ne na sa guba yace idan kai sarki ne wani sarki ne wanda yake ji da karfin mulki da sojoji yake bin garuruwa yake a kansu to in ka ci wannan da ka mutu damu huta da zalunci idan kuma kai annabin Allah ne to na san ba da ka ci ba ya gaya maka ya sa ma dama da sabu take to annabi waye ce maka da guba annabi ce waye ce ta guba ta ce waye ke maka annabi ce shi karfatan shi ya gaya maka da annabi ya faɗa mata haka kuwa ta ce ita kayi haka ne wallahi shi annabin Allah ne zai sani kuma ko da ya ci ba abin da zai masa to kuma sanadiyan haka ya sai mene sai ta musulun ya Allah ta sallama ya kyale shi ma shi to kan ya masa ya tabbata kuma ya ci ba abin da ya masa yace wallahi to hakika kai bawan Allah ne kai bawan Allah ne hakika Ibrahim shi ma ya sallama to karibu shi ne wanda da aka masa shairi shi kuma ya maka alkhairi kamar da bayan da malam bawo yake ce wai wai to kaga wannan maganar na Hausawa wani mutum ya maka kayan kana ga masanin tafi to da kuma za su fahimci wannan maganar kuma wani malami ne ce a ai mutum ya maka kayan kana ai kara in da ka hura wuta da shi ai bai san itace ba ko to abadi mai kyau da kai kuma kamar sannan itace kamar da alkhairi da yake wannan ne to amma su kuma Hausawa suka ce wai kamar da sharrin da ya binka a'udhu billahi eh na ya nauyi wato a na ya na don su kuma malamai suka ce da na alkhairi ne to ya kamata itacen kaga da kaki kenan ko Allah ya samu kare mani ba su ilta shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi fadaddan taki bai san aka ya rike ba sallallahu alaihi wasallam mulkima ne kuma ni mutarwa ba su ilkati ne fadaddan taki ne mun imani kuma ni mutarwa ne in dai ka zauna da shi to ba za ka yi talauci ba ko da ka yi talaucin ko nan lokaci kuma da ka ci abu mai kyau matukan kana tare da manzon Allah in a kawo ya ba ku tukunna za a kare baya za a kare baya tukunna ka ci shi ne makanka sallallahu alaihi wasallam makaffan aminun wa wazir lil majdawa fi milal arshi makam wa abyad yasal kalama mujawajir إلى علي الجعل كان مجرما قلوب جميع الجعل وألزمهم ما يعمل وأبيض كيد شأن محمد يستقل جمامه أنا شايد جرجدي هو بوجهه da farin fuska sallallahu alaihi wasallam wannan wani magana ne ai shawai tikawa wanda tun annabi na karami lokacin da babban sai taɓa ɗaukar sa abu ɗalibi aka yi wahalar ruwa a makka ya ɗauke shi ya fita da shi an ce da ya fita da shi roƙon ruwan lokacin annabi na ƙarami daga shi koyin sama ya ce Allah ka ba mu ruwa don wannan yaro da biya da shi ya san sirrin da ke ɗauke da shi sai kawai ga sama ya haɗe da hannu shi ne wa abu yadu fari da shi yusakkar gamamu ana shayar da gidai ruwa biyoji yi da cikin fuskan an ce ga gidina kanan ana faru in ana wahalar ruwa ai ba wai ba a hajiri bai ko ai hajirin da ya zo ne ana ta lalata rufin ma ya koya wa ne yawa idan ya ce da hajiri an gana in an ta zuwa hajiri ya ne ko shi kakansa a babban sai ɗaga shi sama ya zuwa babu ruwa don wannan don farin fuskan wannan yaro kawai ke hasken fuskan manzala ne kan da girgije sai girgije ko ta dauki ruwa sai aka kama ruwa yi da albarkansa ne ko da shi ne nara ya saka laili jihali daren duhu daren jahilci ya saka da sabila da zuwan manzala ne daren jahilci ya zamo mai haske iskana musulman yayin da ya zamo mai duhu yayin da daren jahilci shi ne zamanin jahiliya ke asarin jahili ka san akwai zamanin jahiliya zamanin jahiliya shi ne zamanin da ake gutsire ya'ya mata da ransu zamanin da akan tseren rakumi da bani bakari da bani tagala aka yi shekara arba'in ana yi akan tseren rakumi aka dinga zubda jinan jinan zamanin da kawai sarkin da ya fi ƙarfin wani sarki kawai ya matso yaki ya zo kawai ya yaƙe gari kawai ya kwashe mutane biyu ya mai da su bayan kawai ya mai da garin karkashin sa kawai a sai da na sayarwa a mai da na hadimai gida zamanin da mutum za a samu namiji shabu saurayi cikakken saurayi ya lafiya kawai sarki ya ce wannan ne dinga min hidiman gida ka kama shi an gane in kasa da shi ma a da kama shi ta ce ce dai masa yanzu man gida mutum fa saurayi lafi ya koya a dake shi a dake shi ko yin ta girma kamar bishiya zama sun rike ke kaga wannan bai zalunci shi ne layin jali wato daren jahilci kana musulman yayin da ya zama mai duhu kuluba jami'il khalqi wato zukatan ko ko kuma anan a haya annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayar da binurihi da haskensa kuluba jami'il khalqi ya rayar da zukatan gabaki ɗayan halitta sabila da haskensa sallallahu alaihi wasallama anan idan mun ɗauka dukkan dukkan zuciyan dukkan halitta ai da duk muna muna babu ko da hasken manzo Allah ya kai komai kaga da yara ka a haya binuri ya rayar da haskensa menene قلوب جميع الخلق gabaki ɗayan zukatan halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayar da su da hasken su ya rayar da wato ahaya ya sake kuma rayar da alsunahum harsunan su wato fazakka sai hasken su ya zamo ya tsarkaka ko fazakka ya tsarkakar da harsunan halitta suka koma masu ne tasbihi wa Allah dama Allah ya ce ga annabi ibrahim ya addu'a ya rabbana ba su rasula ko zuwa alayhi mu ayati wa yadki kaka ba zakka ke yawa ya tsarkakar da zikatan dukkan halitta da harsunan su suka kama tasbihi wa allama ya ilmantar kuma ya ilman ilmun kaza ilmun kaza ilmun kaza su wani ilimi daga gani hatta ilmin technology din daga cikin musulunci yake Allah ya kwace shi daga hannunmu ne tura suka kwace wata kullum su mallaka sabila da Allah ba ya so ilimin da ya so daga gurinmu duk shagala da ne da ke rikere ma imam shi ma mai gazali duk sun yi maganganu irin wannan ilimomi din duk sun yi magana ita kanta ma na daga sau yawa in mota ne ko waya in dace sau yawa ana kiranta da lambobi ne ko duk ilimin misali ne da falaki yanzu da ake ta maganan waya za ta fito an sai ta karfa kwallon ɗan adam ɗin shi ilimin mala'ika ne da sauransu ta wallahi la tilidi ila amad saniya ka amad farin jawal
عليه صلاة الله ثم سلامه على آله وأصحابه الكرام وسلم ويسألوني عن عليه وسيده
wa wallahi shau yace na rantse da Allah la tulfi ba a ba ba da ka samu ba saniyan ba da ka samu wani na biyu ba ya amma daga manzon Allah ba wanda da ka jance maka wai ai da annabu da wani Allah babu shi ɗaya ne fa Ahmadu mai suna Ahmadu Allah Muhammadu fardu shi kadai ne jawaru wani zinariya ne wanda nan yi kasama ba a raba irin shi dai irin sa ba a raba amma dai daga gare shi kuma aka rarraba abubuwa to amma da aka gama raban kuma ba shi ainihin cibiyar ba babu shi sallallahu alaihi wasallam komai nasa daban ne annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba wannan bawan Allah ina yawan buga misali da baitukan sa da misali da eh lan yi kasama alayhi salatu lillahi tsiran Allah ya tabbata a gare shi thumma salamuhu sannan kuma amincin Allah ma ya tabbata gare shi ma al'ali tare da mutanen gidansa wasadi kirani da sabban sa manya zawin na ma ma'abuta albarka ma'abuta albarka bayan ta kaluli idan kun tambaye ni ana bibi wane ne masoyina ba sai bi wane ne shugabana faɗaha shi ne mai suna taha nabibullahi masoyin Allah malgai ba wani ba ba wani ne masoyi na ba shi ne masoyin Allah nan annabi Muhammad ma yawa babu wa ma kuma babu babu in ba annabi Muhammad a dai mun ji shi masoyi wakati wa sa'ati da salatu wa barakatuhu wa مرحمة الجيل الكرام بدينا فكرم أمرا مستعلا وعلما فكرم ملك البدر وخلق أجله وكرم أوج العالم fa wakati gokatayya na wa sa'ati da sa'o'i na sarabtu na juyar da shi da zikirhi da yaban manzon Allah talatan ma talatan yake ko talatin yawa yawa wannan yake talatan talatan ba yawa talatan ina mai halin talati wa annabi Muhammad ko talatan dan talati wa annabi Muhammad ulul mutlaq kenan lokacin yana da sa'o'ina na juyar da su dan talati wa annabi Muhammad wa madhan dan kuma mace yabo minhu gare kasturtu yayin da na zamo da na manzo na zamo wata ne haske mu duk wanda ya zama haka ta Allah ne ma haske duk lokacin yanka salatin annabi Muhammad kawai kake deban manzon Allah dare da rana ai ka zamo a zamanin ka sai ka zamo wata ne haske kamar yadda shehu ya zamo kuma duk wanda ka ji shi ma ka zama ma ko ba haka ba to kamar rama darki duk wanda ya nemi ya kamo ni gaskiya ilmi na cikin soyayya na ga annabi na annabi Muhammadu to bakar rama mun ya nemi wani irin al'amari wani irin al'amari musahala wanda yake korarren al'amari babu abu muharramin kuma abun haramtawa nan ne ya ce wata rana lokacin da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala aka haɗa wannan diwani nasa akwai lokacin sardauna gumi ya haɗa su faɗa da shehu ibrahim radiyallahu anhu sai da aka haɗa diwani sai aka kai masa sardauna lokacin da shewa ce ku ya haɗa rubutun wasu ce shehu shi zama zangon bare sai aka ce masa dauna ya ciki shi ibrahim ya ce Allah ta'ala yana ganin annabi muhammadu zahi kuma ya faɗo su maganganu da yawa a ciki shi saddauna ba wani da ilimin addini ba sai ya ɗauko jiwa na gaci da ya zo hutu tun da shi shine firimiyan arewa shine gwamnan arewa da ya koma hutu sakkwato irin wuken asabar da lahi sai ba mu wani babban malami a sokoto ko ana ci masa waziri gida da ne yake ci masa kowaye sai ya bashi wanda akwai wani jikan jikan wani malamin wani farfesa malami ne su sai wannan ya ce masa ya duba masa diwanin ne wai shi ne shi Ibrahim ne ba faɗa ne shi ne sai ce ba shi sati daya ya duba ta na sati sati ta dawo yake zo ya gaya masa ne zai faɗa ne a ciki an ja masa mai rubutu ya shi malamin ya ce ƙara masa wani sati ya ƙara masa sati ya dawo ya zaƙe shi ya ce a kira masa shi ya zo ya gaya masa ne zai kan ya faɗa a ciki an ce ya faɗi manyan maganganu sai ya ce gaskiya ya sake ƙara masa ba wai bai gane ba ne a yana tabun tunda kaga yin caji ne mai yawa sai ce a shi ya gaya masa wasu abu da shi ko a san kama su kwaji abu ya ce wai an ce a cikin jisar dauna ya ce yana ganin annabi zahiri ya ce ai maganganun da ya faɗa a cikin wannan littafi ya ce ni abin da na gani manya-manyan maganganu ya ce na ga guda arba'in ya ce wanda kowane ɗaya duk mutumin da ya faɗa ma kansa in dai ba matsayinsa ba ne ya faɗa ya ce wala ranar da mu an gane magana duk ya ce ya suka makamai guda arba'in wanda ya faɗa ya shi to Brian ya faɗa cikin jiwa ne a haka ma ba bai je ƙarshe ba da ya ga ɗari ko ɗari biyu tunda malami ya ce duk wanda ya kira wannan mukamin guda ɗaya guda ɗaya da zaka ɗauka kai ƙaryansa yace in dai ba matsayin ka bane yace wala mutuwa da ta yaran in ji shi malam an gane maganar sabila da ba za ka faɗa wa Allah wannan maganar Allah ya barka da kun ya shaka ba sai ta da wani cikin ta yi shi ta yi ganin annabi zai yi wannan ta yi wani ne ta yi kuma annabi ya tabbatar da haka ya ce duk wanda ya gani an farki da su ne zai gani ne yace ya faɗi manyan makamai to daga ciki akwai irin wayannan makaman duk wanda ya nemi ya kamo ni kamar rama da shi duk wanda ya nemi riskana shi ne kamo ni fitti ya kina dina cin soyayya da nake wa annabi Muhammad wakar rama amran ya nemi wani irin al'amari mutahala wanda yake korarre muharram wanda an haramta shi yanzu misali kamar kai ni na isa na faɗi wannan magana wanda da zuwa na ce yanzu na gani misali a gurin maulidi mu masoya annabi mu masoya yanzu da wani zai ya ce a bani don manzan Allah a bani don manzan Allah to mai kokari ta nan ya leƙa jinin da ya leƙa jan naira goma da suna a dauko ya leƙa amma kuma na cewa mu ne masoya na Muhammadu wanda suka fiye su su masoya annabi da irin yin shi Ibrahim marawa ne ba kama shi a gidan sunansa Muhammadu yake ake gidanka ne yake duk kayan da yake ba ma don da yake ba duk aka hada masa ya da sunan sa Muhammadu eh kai ka gama soya na gaskiya kenan ko ko kuma yanzu kai ne ka gama ranka da adan ka koyo ne su guzan wata wulan ka zanna yake Allah ka bani annan Muhammadu wallahi ko kana da wani yana da ishirin din ta wallahi bare ba shi eh sai an da mu je ciya alhali kuma soyayya ne ba ta kai ba
mataki mataki Allah ya samu cika da imani kamar rama maskal badri to wanda ya nemi kamo ne ya nemi abin da ba shi kamar rama maskal badri kamar wanda ya nemi kama wata ne yauman a wani wuri da asbu'in kuma da ɗan yatsunsa mutum ya ce wai zai kama wata da yatsunsa ai malam ba wanda bashi ana ganin wata hali ne biya da abu ne wanda yake ba mai yiwa ba audal amsi yace da kuma wanda ya nemi dawowan jiya yauman ya dawo yau wa aiwama wa aiwama da kuma wanda ya nemi karshen wata ya dawo farkon wata kamar nan da yanzu wannan wata muna cikin sanin shi ashirin da hudu nan da muka je ashirin da tara ko ya kace kai wala ba kai zaba ya dawo kai ga wata kaga a cikin go'in da abubuwa da wanda ba dace ba wanda kuma da ƙarya shi Ibrahim ya faɗa wallahi Allah ya kare shi duniya bai yi yawo ba kuma shi alfarin sa kan annabi Muhammad kamar rama dalki darkal kamar rama dalkil wasi kamar wanda ya nemi riskan tufani wanda kad aksaru aidan kuma tufafin nan ya riga ya yawaita kamar wanda ya nemi tattara duk nau'o'in sufofi da aka yi manzon Allah to wani yabon ma suka kai yaran rikan da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi sai ya faɗi yaran rikan to kamar wanda ya taro dukkan sufofin da aka yi manzon Allah ne kuma ga shi yawa yawa walakin na hum sai dai su masu yaban nan ka riga da duk da fa'an yaban da yawa riga da sun bar mutaraddaman wuraren abun fada ababen fada an ce taraddamu shi ne mu kowa ya zo ya yi magana kuwa amma ka zo ka bubu magana su kuma ka ga akwai abubuwan da yawa da ba su fada ba to haka shi yaban manzala bi yaban manzala nan da aka yi amma ba wanda suka yaban sun bar abubuwa da yawa ba su fada ba an gane na mu je za mu iya zuwa ƙarshen wannan harafin kuwa miji goma cikawa daya a to shi ai mu je mu abin da ya mana kwa ya duwa ka آثرت آثرت حب المصطفى دون غيره ولو ما قلت به ولو كان مريما والله ما تلك الجهة غير رسول الله يرسل تعلما شعر الله من فتعلم سلما إذا مملك المال تكملاما محاسرته yau yace na zaɓi kubbal mustafa na zaɓi soyayyen manzon Allah duna gairi akan wani ni na zaɓi soyayyen manzon Allah akan kowa walau ummu kulsum ko da ƴana ummu kulsum walau kana maryama ko da ƴana maryam yanda nake son manzon Allah ba na son ka san soyayyar ɗa ɗa da mahaifi ko shi ne ma yi musulunci a sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya karfi ɗa ran wani ɗa sai ce wa mala'iku ku sauka ku je ku ji wannan bawa na mahaifin yaron da yake faɗa idan suke mala'iku suka ja zuwa na gaishe shi ya kuri na ce alhamdulillah annabi ya ce sai Allah ya ce su sai mala'iku je ce Allah ai yana ce ya gode maka ya gode maka ba fadan Allah ne sani ba sai Allah ya ce ibnu ibnu ibnaulahu yawa gina ma wannan bawa na din baitan fil janna ku gina masa gida a aljanna sunan gidan baitul hamdi gidan godiya sunan gidan sai alaka shi yasa soyayyar ɗa da uba ruwa ko uwa ne ta ji kukan ɗa da gudu an taɓa wani abu mamaki ɗa ya zo yaro zo ba da yankiya ina wasa abokan abokan wasan sai yara suka suka ce wani ya fada rijiya uwan tsaban idan ta yari ta zo ita ma sai cikin rijiya da soyayyar ɗa da uba ruwa kuma ko dabba ne zai ruban kana kallon irin animal in action din jaki dai zo ya kama zebra din nan ko yar a buffalo din nan nan ragon daji kaga uwan ta gudu tana tsoron sa amma wani kuma ta tuna yanta sai kaga ta jawo a guji ta zo ta kai ta kama zaki wata ma ta kore shi shi da faɗan haka ne take dan yi wani kuma ta kore shi kore ta ta kore ta da soyayyar ta da shubra ya ce yana son annan mamudu ko da yanda yake son ummi kulsumi ko da maryam wasu malamai kuma suka ce a nan ya buga misali na ce ummi kulsumi din nan wato ita ce duniya maryamun nan kuma ita ce lahira ko na sai ce wa wallahi wa wallahi sai yace na rantsi ma tilkali ma tilkali yake babu a cikin wannan zuciyar hajjin da zai yi rabo ga wani annan Muhammadu duk wanda ba annan Muhammadu ba shi Ibrahim rantsuwa yi kai kaji wannan bawan Allah yanzu kai kai suka faɗa ka abubuwan yanzu da rayuwa ce faɗa abubuwan da suke ranka ma ko za kuma baraka ya faɗan su tsawon yawan su he ka mai so to shi rantsuwa yake wallahi cikin wannan zuciya nasa babu rabo ga duk wanda ba annan Muhammadu hatta aure ne dan annan Muhammadu ya yi aure ne shi Ibrahim ya yi aure da annan Muhammadu bai aure mishi Ibrahim bare aure na hajjin da dai da dai haka babu rabo ga wani manzan Allah wa gairu rasulillahi wani manzan Allah laisa li ta'lamun bai zama ma a san shi ba duk wanda ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai zama ma li ta'lama dan ma ka san shi ba ma ka damu da shi ba wato duk abin da lafiya shi Ibrahim yayi yasa ni in muka je cikin can daka ji yana magana aikin haji sai ka tana ce nayi jamra tafiya da annabi Muhammad yayi nayi sa'i kamar yadda annabi Muhammad yayi muna sallah kamar yadda annabi Muhammad yake sallah duk abin da yake da annabi Muhammad bai zo bare ba na'am na'am haka babban yanka ma ai ta kwarayuwa ya a kwarai ai duk abu kwarai da gaske duk abin da ka gani iri ɗaya ne abu a share ila muzin mun ja wajen ko ashara yayi nuni ila muzinin zuwa ga girgidu fasala eh muzinin ba shine girgidu fasala kawai sai ya kwarara ya kama zubar ruwa musar madan abin dawamarwa ya da goma na zubar ruwa wa izama yayin da ya nemi maskal ma ya kama ruwan amsaka sai ruwan ya kame mulhamin yana mai baya baya ruwa ko ya tsaya kwana nan ko abinda muka ana dai Allah ya ba mu lada abinda muke kuskure kuma Allah ya ce mu Allah ya kara mana fatani da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul fatiha da salatul fati barkan wannan yabo Allah ya nade mu kowa damuwarsa Allah ba ma ziki mai yawa mai albarka Allah kara mana basira bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Fatima wa bilik Fatima الهادي إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة. سلام على الحمد لله رب العالمين